ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidar da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wani littafin mai albarka na sunanu abi dawud yau muna ashirin ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan kuma shine darasinmu na a 64 taken karatunmu na yau shine utlubul ilma kadhubabi idha ma taraduhu ya'udu fi kulli halin wa idha ashkalat alayka umurun sal khabiran wa la taqif fi su'ali إن هذا هو السعادة أما غير هذا فمحض قيل وقال إن هذا هو السعادة عما غير هذا فمحض قيل وقال wannan baitin karatun shi kun ji da daɗi ko to ina ga ma'anar shi ɗaya daga cikin malamai ne da ake ce ma'anna gulsi yake cewa ka yi ƙoƙari ka nemi ilimi kuma ka dage a wajen neman ilimin kamar yadda ƙushi yake dagewa a lokacin da yake son ya samu wani abu ko ya lasa wani abu ya ce idan kuma wani abu ya rikice maka dangane da al'amari na ilimi ya ce ka tambayi wanda suka sani kada ka tsaya kana ƙwanƙwanto ko kuma kana shakka ya ce domin a cikin wannan ne mana a cikin neman ilimi da ƙoƙarin tambayar abin da baka sani ba a cikinsa ne tsira yake a duniya da kuma ina da kuma lahira domin ko al'amari na duniya ne yau ko kullu ne na masa ko kuma aware ce aware za ki fara yi in kika ce ba za ki tambaya ba to awaren nan za ta ware an gane ko aikun san warewa take ko watsewa take ta ki gamewa amma in kika tambaya sai a ce miki a'a a samu madara a sako kuma a samu wani lemun tsami a sako abin da ya kama da haka a duniyan ma kenan to a lahira shi kuma dangane da al'amari na ne al'amari na addini kana iya ka zo kai ta wani abu a cikin sallah in baka tambaya ba sai kai ta tunanin ibada ce kake yi alhali kuma aikin banza ne kake yi yi makare wanka yan uwa masu girma a takaice wannan yana so ya nuna muna tsira a duniya gaba ɗayansa yana a cikin neman ilimi da kuma ƙoƙarin abunda da kuma ƙoƙarin tambayar abunda baka sani ba Allah da kansa ma mu yace fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun in ko ga abunda baku sani ba to ku tambayi ma abota sani dalilin ka wannan baitin shine a mun kare sallar juma'a wani mutum ya yayi tattaki ya zo a wurina ba wurin mai saba sallah ba yana daga cikin masu bibiyar mu ta hanyar da sosiyo ce malam na zo musamman ne don saboda awalwali mana wata matsala ce mene ne aka yi ya ce a masallaci ne lokacin sallah ta la'asar to masallacin ciki da waje ne to cikin ya cika waje suke sai kasance ana cikin sallah suna cikin sujada sai wani mutum ya zo daga baya sai Allahu akbar sai suka aza Allahu akbar liman ce sai suka tashi na wajen su uku ne sai suka tashi tsaye suna tashi tsaye sai suka sai wanda yake kusan taga sai ya lura da ashe ana cikin ma sujada ba a dago ba sai ya koma yayi sujada to yanzu da aka sallame sai rigima ta kabri ya za a yi shi guda sai ya tashi ya sake sallah su kuma biyun gudan ya ce a to ni ma bari in tashi in saki a gudan ya ce a'a ba saki ya zamu yi ba yanzu dai kawai ba a ji zamu yi mun sujada guda biyu mu sallame kenan to shi shine ake tambaya ta waye ke da gaskiya a ciki ku ba da amsa waye ke da gaskiya a ciki ba mai gaskiya a cikinsu ala gane da kyau ku duk taron shekana yi ka ne babu wanda ya samu daidai a cikinsu ala gane da kyau ku kuma in akwai wanda za a cewa ma shi ya haɗan dama-dama shi ne wanda ya mi wanda ya sake ala gane da kyau ku wanda ya sake shi ne domin saba ma liman yana lalata mi yau ku saurari hudubar da muka yi a yau mun yi ta ne akan akhta'un nasu fi salati akhta'un nasi fi salati kurakuran mutane a cikin sallah kuma kurakure wanda suke lalata sallah daga cikin mun kawo saba ma liman to kenan a takaice amsa anan kun gani shine babu abin da ke akan su domin ka'ida ce ta malaman fiqh suke cewa kullu sahwin hasala min al-ma'mumi fayatahammaluhu al-imam duk kuskuren da mamu zai yi a cikin sallah duk mantuwar da mamu zai yi a cikin sallah to liman ya doke masa in mun ji akan cewa karatun fatiha dole ne in ka manta ba kai fatihar ba liman ya mi ya doke maka ana gane da kyau ko sai irin rukunai irin kamar misali kana can kana an gashe ko kuma dai ba a san da yanda aka yi ba baka san da ma baka yi ruku'i tare da liman ba sai daga bayan ya ce ma kai ruku'in nan na tsakiya da aka yi baka yi shi wata da liman ba to irin wannan ruku'in shi kadai zaka tashi kame zaka tashi ka cika a takaice dai idan kai kuskure a cikin sallah irin kuskuren da a asali ba a maimaita shi irin kuskuren da a asali ba a biyan shi to liman yana doke maka shi kina wannan tashin da suka yi da a ce liman shine irin wannan tashi misali ya aza sujada ya yi ta biyu ce yake ashe sujada ta nawa ce yake ta farko irin shi ne da ya tashi zai ni zai komo ya yi wannan sujadar ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan idan kuma ya sallame sai ya yi ni sai ya yi ba'adi domin ƙari ya yi wannan tashin da ya shi ne ƙari a taƙaice dai wannan yana nuna mahimmancin mi mahimmancin mi neman ilimi da kuma tambaya yanzu da ba su tambaya ba da shi kenan ana wani ma ya yi irin wannan sai su ce masa aiga yadda ya kamata kai alhali kuma kuskure ne wallahu ta'ala alam za mu tashi a tatawu ma'ana bayani akan nafiloli babu tafri'i abwabi at-tatawwu'i wa raka'ati sunna babu mai bayani akan rarrabe babubbuka masu bayani akan nafila wa raka'ati sunna da kuma raka'o'i na sunna suna nihin raka'atu ko kuma arrawatib ma'ana salloli na filolin da suka ta'allaka da sallah ta farilla حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علي حدثنا داود بن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن أمر بن أوس عن عنبسة عن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man salla fi yawmin tintai asharata raka'a duk wanda ya kula da yin sallah a kowanne ini raka'a goma sha biyu tatawwa'an don saboda nafila buniya lahu bihinna baitun fil janna za a gina masa dalilin shi dalilin wannan nafilolin gida a aljanna an ji gara basar wannan hadisin manzo Allah ya ce duk wanda ya kula da salloli guda goma sha biyu guda goma sha biyu a cikin ini na nafila za a gina masa gida a aljanna ana nuhin wanda ya dawwama akan yin su domin innamal a'malu bil khawatim karshe Allah yake kallo ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ayyukan da Allah ya so shine wanda aka dawwama akan yi kenan ba kai irin wanda sai in tayi dadi ne ake nafila ana gane da ke ciki daga ko kai baka ciki sai wanda ya mi ya dage yadda wama akan yi a takaice dai yawan nafila yana samar ma mutum gida a ina gida aljanna haddathana ahmad ibn hanbal yanzu wannan hadisan da zasu biyo baya zasu muna bayanin wannan nafilolin guda goma sha biyu da aka ce wani lokaci ne ake su ko wa'anne ne wannan nafilolin ana gane da kyau ko حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق معنى دكان السروي تورك عبد الله بن شقيق قال يتي سألت عائشة ناتم بي عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمد سلم منظى الله سيلا دا أمين الله سكارة تبتا أجريسا وي هتلق إنا أبنته حسكن يا يا واسوسي in ba so kuke in tashi da ijiya guda a liƙe ba na aha ina ne muke ya ce na tambayi aisha game da sallan manzon Allah ta nafila faƙawalar sai ta ce kana yusalli ƙabla zuhuri arba'an fi baiti ya kasance yana sallah raka'a hudu a lokacin azahar kamin ya je sallar ta azhar fi baiti a cikin gidana thumma yakhruju sannan sai ya huta fa yusalli bin nasi sai ya ma mutane sallah thumma yarji'u ila baiti sannan sai ya koma a gidana fa yusalli raka'ataini sai ya sallaci raka'o'i guda biyu thumma yakhruju sannan sai ya huta fa yusalli bin nasi na kuma baya ko na'am wa kana yusalli bin nasi al-maghriba haka ne kuma ya kasance yana ma mutane sallar maghriba thumma yarji'u ila baiti sannan sai ya koma gidana fa yusalli raka'atayn sai ya salla raka'o'i guda biyu wa kana yusalli bihimul isha'a kuma ya kasance yana yi musu sallar isha'i thumma yadkhulu baiti sannan sai ya shiga a gidana fa yusalli raka'atayn sai ya sallaci raka'o'i guda biyu kun ga bayan sallar isha'i ma akwai nafila bayan me bayan witri akwai mutanen da sun yi tsammanin wutiri ne kawai ake bayan mi bayan sallar isha'i a'a kahin wutiri akwai raka'a guda biyu da zaka iya yi wadda take da alaka da mi da sallah ta isha'i kenan ita daga cikin rawatib ne domin ita shi witiri baya da alaka da salloli na mi na farilla shi witiri nafila ce mai zaman kanta amma ita kuma nafilolin da ake yi a bayan salloli na farilla su ake ce mami rawatib kuma su ne nan wannan hadisin yake nufi ana gane da kyau na yace wa kana yusalli min al-layli tis'a raka'atin kuma manzo Allah ya kasance yana sallah da dare raka'o'i guda takwas guda tara fihinna al-witru a cikin su akwai witri ma'ana na da guda da yake karawa akai wa kana yusalli laylan tawilan qa'iman kuma ya kasance yana sallah dare mai tsawo a tsaye ma'ana nan tana nuna yanayin yadda yake sallah ta witiri da dare yana yin sallah a tsaye dare mai tsawo walailan tawilan jalisan bayan ya yi sallah mai tsawo a tsaye sai kuma ya yi sallah mai tsawo a zamne fa idza qara'a wa huwa qa'imun idan ya fara karatu yana a tsaye raka'a to yana yin ruku'i wa sajada kuma yi sujada wa huwa qa'imun yana a tsaye wa idha qara'a wa huwa qa'idun idan yayi karatu yana zamne raka'a sai yayi ruku'i wa sajada yayi sujada wa huwa qa'idun yana azamne wa kana idha tala al-fajr kuma ya kasance idan al-fajr yake to salla raka'ataini yana sallatar raka'o'i guda biyu thumma yakhruju sannan sai ya huta fa yusalli bin nasi sai ya ma mutane salla salatal fajr sallata asuba idan kun fahimci wannan hadisin sallolin da suke da alaka da sallar farilla guda nawa muka gani aha hudu kahin me hudu kamin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba ai biyu bayan sallar isha'i sai mi kuma yawwa sallar asuba ko da yake yin biyu kaminta a'a su wancan ba su da alaka da ta farilla biyu kamin ta ko kamin sallar asuba ya hada sai su guda nawa guda goma sha biyu ana gane da kyau su taran nan da aka faɗi ba cikin rawatib suke ba su wannan sallar dare ce da yake yi amma sha biyun nan da aka faɗi kamar su ne suke fassara muna raka'a goma sha biyu da manzo Allah ya ce duk wanda ya kula da su za a gina masa gida a aljanna to su ne wannan raka'a guda goma sha biyu raka'a hudu kahin azzahar biyu bayan ta sannan raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan sallar isha'i raka'a biyu kamin sallar kamin sallar asuba sun yi raka'a goma sha nawa goma sha biyu su ne wannan ake ce ma rawatib ma'ana sallolin da suke da alaka da sallah ta ne da sallah ta farilla su ne manzo Allah ya ce duk wanda ya kula da yin su to za a gina masa gida a cikin aljanna to za mu zo akwai kuma wasu hadisai da suka ƙara wasu nafiloli to sai mu ga ya za mu yi mu haɗa wannan hadisan wanda suka ƙara akan goma sha biyu حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ibnu umar yace lallai manzon Allah kana yusalli qabla zuhri raka'ataini manzon Allah ya kasance yana sallah kamin azhar raka'a guda biyu wa ba'daha raka'ataini bayan ta kuma yi raka'a guda biyu wa ba'da al-maghrib raka'ataini bayan magriba raka'a biyu fi baitihi a cikin gidansa wa ba'da salatil isha'i raka'ataini bayan sallar isha'i ma yana raka'a guda biyu wa kana la yusalli ba'da al-jumu'ati kuma ya kasance baya sallah bayan juma'a hatta yansarifa har sai ya zo gida fa yusalli raka'ataini sai yayi sallah raka'a guda biyu ana gane da kyau ko in ka hada su wannan su za su yi raka'a goma sha biyu in ka hada da sallah ta mi da sallah ta juma'a domin ita zaman kanta take yi ai kun ga ita kaminta babu nafila an bambanta ta da wace sallah da azhar domin an ce azhar biyu yake yi kamin ya ce bayan ya kare kuma yayi ne yayi biyu juma'a kuma bayan ya sabko daga juma'a sai yayi mi yayi biyu to in ka hada su a sati guda su za su yi mi goma sha biyu kenan an rage biyu na kamin azhar a wadai suka zo a cikin mi da suka zo a cikin mi wancan hadisin da ya gabata ana gane da kyau ko حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي مزا الله كان لا يدع أربعا قبل الظهر يا كسنتي بايا برين ركع هدك من الظهر وركعتين قبل صلاة الغداة دكما ركعوا إبدا بيو كامن سلر أصبع وإن النافل لمنزا الله بايا برين سو معناه ينا كلا دسو سوسي a takaice dai wannan babin abin da ke karantar da mu akwai salloli guda goma sha biyu da suke da alaka da salloli na farilla duk wanda ya kula da su to Allah zai gina masa gida a ina a aljanna wannan kuma nafilolin mutum yana da zaɓi imma biyu kamin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu bayan asuba eh, kamin asuba biyu kamin asuba sannan biyu ranar juma'a ana gane da kyau ko to kuma in ba a sa juma'a ba sai mu ji a wancan na farkon wanda shine mafi hitowa a zahiri hudu kahin mi kahin azhar biyu bayan ta biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu kahin sallar asuba ana gane da kyau ko kenan wannan su ne rakoyi guda goma sha nawa guda goma sha biyu Allah ka ba mu ikon aiwatarwa babu raka'atay al-fajr babu mai bayani akan rakoyi guda biyu na ketowar al-fajr su kun ga an buɗa musu babu mai zaman kansa dan saboda mi falalar su akan mi akan sauran sallolin akan sauran nafilolin مالك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد الله عن عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زن الله لم يكن على شيء من النوافل باب وني أبو دقتك النافلولي أشد مؤاهدة منه ديهز أنن كلا دسو على الركعتين قبل الصبح كما ركوئي قدابي نكا من الصبح تنا مهمي ركعتان الفجر wannan su ne nafilolin da manzo Allah ya yi tsananin mi kula da su ya tabbata a wani hadisin ma manzo Allah yake cewa raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'an nan guda biyu da ake yi kamin alfijiri sun yi duniya alkhairi da abin da ke amin da abin da ke a cikin ta domin hadisi da manzo Allah yace ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrillahi wa ma walahu duniya la'ananna ce duk abin da ke cikin ta la'ananne ne sai dai ambaton Allah da abin da ya shibince sa a wani a wata riwayar au alimun wa muta'allimun ko kuma malami mai ilmantar da mutane ko kuma mai neman ilimi kuna a ciki ko ba ku ciki kuna ciki ko ba ku ciki wallan shi da kenan to duk wanda ba wannan ba Allah madaukakin sarki manzo Allah yace la'ananni ne ba su da albarka ba su da daraja a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa yace law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma sakal kafiru minha shurb ma sakal kafira minha shurbata ma da ace duniya tana da daraja a wajen Allah daidai da girman hikin sabro to da kahuri bai samu kwadawa gudatarwa ba rishin daraja ta ne Allah ya bar kahurai su yi mi su yi abin da suke so su yi walkacami su ci su sha kulu washrabu hani'an ana gane da kyau ko kulu washrabu qalilan innakum mujrimuna ko wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon kula da wannan nafilar guda biyu ta raka'a biyu ta alfijiri babun fi takhfifihima babu mai bayani akan cewa su wannan raka'a guda biyu na alfijiri ana takaita su ba dogon karatu ake a ciki ba حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن حمزة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وزع الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر يا كسنتي ينا تكيتا ركوئي قدابي ديكي كامين الفجري mai yake da suna kamin sallah ta ta asuba hatta inni la aqulu har ma sai da kai ni ina cewa hal qara'a fihi ma bi ummil qur'an anya kuma ya karanta fatiha a ciki ma'ana tsananin yanda manzon Allah yake sausauta sallar baya jan karatunta har sai da ina ma cewa anya ma ya karanta fatiha malamai suka ce anan ba shakka bane take yi ana gane da kyau ko domin babu sallah dole sai an karanta ne an karanta fatiha bayan wannan kuma tana ganin karantar sallan ne don saboda idan ta kwatanta ta da sallolin da ya kaminta kamin sallar kamin sallar raka'atai alfajir yana qiyamul layli ko to qiyamul layli mun ga har suratul baqara yake karantawa yanzu wanda yi suratul baqara a wata raka'a sai ya zo a wata raka'a yayi alhamdu misali a ce da sabbi za a kwatanta su a wajen tsawo idan a kwatanta waccan mai tsawo da wannan sai a ga wannan kawan ma kimtawar idanu ne ko wannan shine kenan wannan shine kenan kaman tana nuna karancin da yake yi mata kaman takaitatan da yake yi ne har yasa da ta lura da wancan manyan da yake yi sai tana ganin karancin wagacin amma ba tana shakka bane akan ya karanta fatiha ko bami ba ko bai karanta ta ba مالك حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من ظهر الله سيراد أمين الله سكارة تبتا أغريسا قرأ في ركعتي الفجر يا كرنتا أركو إيقودا بينا الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد معناه wannan hadisin yana nuna muna daga cikin abubuwan da ake karantawa a sallah ta alfijiri a sallah ta raka'atai alfajir raka'o'i guda biyu kamin sallar asuba raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu mi qul huwallahu ahad حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زيادة عبيد عبيد الله بن زياد بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال يا باش لاباري أكن شوا وترن يازو وجن منزن الله ليؤذنه بصلاة الغداة دنيا جيا مسا دا لوكة سلر أصبا ياي شين صلاة الغداة فشغلت عائشة سي عائشة تشغل فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا sai aisha ta shagaltar da bilal bi amrin da wani al'amari sa'alatuhu anhu da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kaman da yazo sai isko aisha na ma manzon Allah hira to wannan hirar ta aisha sai ta tsayar da shi ta shagaltar da shi akan ya ma manzon Allah magana yana jiran su mi su kare hirar sannan ya mi ya gaya masa shine abin da yake nufi da fashagalat aisha to bilalan ba wai aisha bace take magana da bilal kin har ta shagaltar da shi a'a maganar da aisha take da manzon Allah ne ta shagaltar da bilal ana gane da kyau ko bi amrin sa'alatu anhu da wani al'amari da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fadahahu subhu har sai da asuba ta bayyana ana gane ke ko fa asbaha jiddan asubar ta bayyana sosai ma'ana sahiya sahiya ta fara wayewa qala yace fa qama bilalun a wannan lokacin da bilal da ya ga hirar ta ki karewa sai ya tashi fa azanahu bis salati sai ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi wata ba'a azanahu ya ƙara matsawa akan sanar da akan sanar akan gaya ma manzo Allah lokaci yayi ba san ko ana gani da kyau ba kokokop lokacin sallah yayi to ina zuwa sai yi shiru dai kuma ana ta hira kokokop lokacin sallah yayi shine ma'anan fata ba'a me yake da suna wata ba'a azanahu sai yayi ta bin bayan gaya mishi da cewa lokacin sallah yayi falam yukhrij rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah bai hito ba falamma kharaja lokacin da manzon Allah ya kare ya huto salla bin nasi ya ma mutane salla fa akhbarahu sai manzon Allah ya ba Bilal labari anna Aisha ta shagalathu bi amrin akan cewa Aisha ce ta shagaltar da shi da wani al'amari sa'alathu anhu da ta tambaysa dangane da wannan lamarin hatta asbaha jiddan to ina cikin yi mata bayani ne har sai da kaga meke da suna sahiya ta waye sosai wa annahu abta alaihi bil khuruji kuma sai bani labarin cewa yana daga cikin kuma abin da ya ƙara jinkirtar da hisowar sa qala yace inni kuntu raka'atu raka'atay al fajr na kasance bayan wannan nayi rak'o'i guda biyu na al fajr fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka asbahta jiddan ai ya ma'aikin Allah haka tsaya ka samu kai rak'o'i guda biyu ai lokacin kuma asuba ta yi sosai ana gane da kyau ku kamar da manzo Allah ya ce masa kuma bayan wannan bayan mun kare hirar abin da yasa kaga na ƙara jimawa sai da na tsaya na yi raka'a guda biyu na alfijiri to shine sai Bilal ya ce duk da kuma asuba ta yi sosai ana gane da kyau ku qala sai manzo Allah ya ce law asbahtu akthar mimma asbahtu da za a ce sahiya za ta waye asubar za ta yi hiye da yanda lokacin da na huto laraka'tuhuma da na yi wannan raka'o'in guda biyu wa ahsantuhuma kuma na kyautata su wa ajmaltuhuma kuma na yi su kyawawa ana gane da kyau ko abinda wannan hadisin yake nufi shine lokacin sallar asuba ne yayi to in lokaci yayi bilal yana zuwa ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ya tada shi ba sai dan ya gaya mishi lokacin tadawa ya yi ya zo sai a tada haka ake yi to wata ran da bilalikin ya zo sai isko manzo Allah yana hira da aisha sai ya tsaya jiran wai ko da ko za su kare hira dan ya gaya masa ya ga hira ta ki karewa sai ya kwankwasa lokacin sallah ya yi ya ji shiru ma'ana manzo Allah bai hito ba sai ya kara kwankwasawa sai dai ta maimaitawa daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto bayan ya huto ne sai ke ce masa abin da ya sa kaga na jima ban hito ba a yau aisha ce ta mini wata tambaya to shine ni kuma bana so a ce na huto face na ida mata bayanin abin da ta tambayi ne ana gane da kyau ko kun bayan wannan abin da ya sa na ƙara jimawa bayan mun ƙare hirar sai da na tsaya na yi raka'o'i guda biyu na me na alfijiri na sallan asuba to shine sai bilal ya ce duk da ko asubar ta yi sosai sai manzo Allah ya ce ai da ko asubar za ta kare fiye da lokacin da na huto da na yi mi da sai na yi wannan rako'in sannan in zo in ba ku mi sannan in zo in ba ku sallah wannan me yake nuna muna yanda manzo Allah yake mi yake kula da salloli na mi da salloli na muke da suna na raka'atai alfajr da sallah ta raka'atai alfajr bayan wannan kuma wannan hadisin dalili ne akan ka'ida fiqhiyya da suke cewa yajuzu fil muwassa'i ما لا يجوز في المضيق كوكم وتعبارة يجوز في الوقت الموسع ما لا يجوز في الوقت المضيق معنى salloli kala biyu ne akwai masu takaitaccen lokaci akwai kuma masu ne yalwataccen lokaci ko kuma kai ne lokacin sallah kaza yayi ana gane da kyau ko kuma kai kadai ne zaka wannan sallar ko kuma kai ne limamin da zaka ba da wannan sallar sai ya kasance akwai nafilar da ka saba yi kamin wannan sallar in dai har wannan nafilar tsayawa yinta ba zai sa lokacin wannan sallar ta farilla ya wuce ba to a wani lokacin ya halatta ka ne ka yi wannan sallar ta nafila sannan ka yi ne sannan ka yi ne sannan ka yi sallar ta farilla in kai limami ne sannan ka hito in kuma kai kaɗai ne za ka yi sallar sannan ka mi sannan ka mi sannan ka yi sallar shi ne ma'anan alwaktun muwassa amma idan kasance lokacin takurarre ne ta yanda in ka ce sai ka yi nafila sannan ka yi farilla lokacin sallar zai iya wucewa to a wannan lokacin dole za ka gabatar da sallar ta farilla sannan ka yi ne sannan ka yi ne sannan ka yi nafila shi ne ya juzu fil waqtin muwassa'i ma la ya juzu fil waqti al mudayyiq kenan a duk lokacin da za ka yi wata nafila kamin ka yi farilla ka lura da me lokaci in lokacin baya isa ka gabatar da farillar sannan ka yi ne sannan ka yi nafila wallahu ta'ala a'lam amma wannan hoya shahi in ba bayan liman bane za ka yi sallah in kai mamu ne bayan liman za ka yi shi akwai wani hukunci na musamman da za mu gani a wani hadisi nan gaba mala ya ce haddasana musaddadun haddasana khalidun haddasana abdurrahman ya'ani ibn ishaq al-madani an ibn zaidin an ibn silana an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la tad'uhuma manzo Allah yace la tad'uhuma kada ku bar wannan rakawoyin guda biyu na kamin sallar asuba wa in taraktukumul khailu ko da ko a ce dokuna za su bar ku ma'ana ko da ko a ce fataken da za ku tahiya tare da su za su bar ku larabawa yana daga cikin abun da yake tashin hankali a gare su a ce suna cikin balaguro abokan balaguron nasu sun sun bar su ko kuma a ce kuna cikin balaguro sai abokan balaguron su tai su ne su tai su barka dan mi dan cikin daji ne ake tahiya a bisa kan doki kuma irin wannan lokacin lokaci ne wanda babu aminci musamman a lokacin jahiliya kenan sai ya kasance duk wanda zai balaguro baya yadda mi ya yi balaguro shi kadai sai tare da mi sai tare da wasu jama'a dan in ma ba tsoro ba kuma akwai hanya ba kowa ya san mi ba ba kowa ya san hanya ba tunda ba guduran bace balle ka san kace ka san in ka miƙe ta todurwa to shine manzo Allah sallallahu dan ya nuna muhimmancin sallah ta alfijiri yace ko da ko a ce mota kana cikin balaguro za ta barka to kada ka bar raka'atayil fajr in ka san kana da ƙarfin imani ba misali kun shiga bis za ku je maradi kuma sallar kuma motar nan ta karye hudu na dare ai kun sa a bisa hanya ake sallah ko sai kai sallar asuba sai kace to bari in tashi in yi raka'a in yi raka'atayil fajr ka kabarta Allahu akbar sai kaji ana pip pip pip pip ala gare da ke ko to in imanin ka in ka san kana da imani mai ƙarfi to sai ka kare sallar ka in kuma ka san sai a hankali kana tsoron mota ta barka ko kuma in mota ta barka zaka ma iya cewa ma inda na sani ban yi raka'a guda biyu ba ai ku kun ga an yi asara ko kai ibada kuma kai inda to wannan ita ce asara to in ka san ba za ta jawo maka inda ba to tsaya kai shi ne abinda wannan hadisi yake nufi ana gane da kyau ko a takaice da wannan hadisi ana kawo shi min babin tarhib wa tarhib حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتينا daga cikin diyawa na abinda manzo Allah yake karantawa fi raka'atayil fajr a rak'o'i guda biyu na alfijiri bi yana karanta amanna billahi wa ma unzila ilaina a cikin ali imran yace hadhihi aya yana karanta wannan ayar qala hadhihi fi rak'ati al-ula yace wannan ayar yana karanta ta a raka'a ta farko wa fi rak'ati al-akhira ita kuma raka'a ta karshe yana karanta amanna billahi washhad bi anna muslimun kenan farkon ayar dai tunda ba a gunce aya sai dai farkon aya farkon ta falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah قال الحواريون هم أنصار الله إلى آخر الآية أتكيت دي منذ الله ينا كرنت وانا آيون قد أبيو آية وانا تفرقوا أركا تفرقوا آية تبي أمي أركا تبيو حدثنا محمد بن صباح صباح بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى وعن أبي الأش وعن أبي الغيث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ya ji manzon Allah yana karantawa a raka'a biyu ta alfijiri qul amanna billahi wa ma unzila alaina cikin ali imran fi raka'atil ula raka'a ta farko wa raka'atil ukhra raka'a kuma ta biyu yana karanta bi hadhihi al-aya wannan ayar ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو وترنكم سيكرن تونا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وانا آية اتأتكين سورة البقرة تكي شك الدراوردي دراوردي ني شك وانا وانا حديث abin da yake nuna yana daga cikin abin da manzo Allah yake karantawa a sallah ta rak'atayil fajr bayan Fatiha qul amanna billahi ta Ali Imran a raka'a ta biyu sai ya karanta rabbana amanna ko kuma ya karanta inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wannan hadisi yana daga cikin abin da yake nunawa ya halatta mutum ya karanta surar da take a ƙasa a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta surar da take a sama misali idan kuka lura a wannan ya aka ce manzo Allah yana yi raka'a ta farko yana karanta aya da take cikin wace sura Ali Imran raka'a ta biyu sai karanta ayar da take a cikin wace sura suratul baqara alhali kuma a jeri ya ya kamata a ce an yi a fara da ta baqara raka'a ta biyu a karanta ta me karanta Ali Imran wannan yana nuna jawaz halaccin yin haka amma abinda manzo Allah ya yawan yi yana jerowa raka'a ta farko ayar da sura da take sama raka'a ta biyu sura da take ni take kasa kenan kakkaji wataran kun zo kun yi sallah limamin ku raka'a ta farko ya karanta iza zulzilati raka'a ta biyu ya karanta wattin wa zaitun haka ce yayi ne yayi kuskure a bai kuskure ba domin dama Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran to nan ma tayassara kenan amma dai sai a ce abin da yake wannan shine amma dan an canza lokaci zuwa lokaci babu lahi akan haka abin da dai ba a so mutun ya maida shi al'ada kullun rak sallah sura ta kasa yake dauko a raka'a ta farko raka'a ta biyu ɗauko sura ta sama in kai haka kayi khilafus sunna domin abin da ya tabbata mafi yawan abin da manzo Allah yake yi yana gabatar da sura ta sama akan mi akan sura ta ƙasa wallahu ta'ala a'lam babu littija'i ba'daha babu mai bayani akan kishin gidawa bayan sallar asuba bayan sallar raka'atai al-fajr an yi da raka'a biyu ta nafila ta asuba kamin asuba to yana daga cikin sunna mutum ya mi ya ɗan gijirta amma fa in ka san babu matsala ala gaya da kyau ka san akwai wanda da ya gijirta kin nan to kwaduwa ta zo dai da zama ne ala gaya da kyau wanda shi ne kenan daga nan ina ji akwai ma wanda sai ya ji rana ta bige shi wanda shi ne kenan to kaji wani yana kara ya ce musamman gwabro wanda bai da mai tada shi to ai ko ma'auracin ma in bai da mata mata mai kula da addini irin wanda kullum kai ke tada ta to kaga in kai baka tashi ba ita ma ba ta tashi yana an yi bi babu Allah gane da ke ko malam yace haddathana musaddadun wa abu kamil wa ubaidullah ibn umara ابن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح إذا أنت ينكو صلى ركعة ودابي كامن أصبع فليضطجع على يمينه تو يكشن جدا أهنن سنمي نداما يدن جيجر تاهكا يركا أذكار كامن تاد صلى أصبع فقال له مروان بن الحكم سي مروان بن الحكم يتي amma yujizi wa aha ahadana mamshahu ilal masjidi shin mutum yana isar sa je masallaci hatta yattaja ala yaminihi sai ki shingida a damansa qala ubaidullah sai ubaidullah yace fi hadisi a cikin hadisin sa qala la yace a'a inda dai aka ce mutum ya kishin gida inda dai aka ce manzo Allah ya kishin gida kuma yace a kishin gida shine ina a gida kamin ka je ina kamin ka je masallaci kwale ce fa balaga zalika ibnu umara sai labari iskuma ibnu umar akan wannan hadisin na abu huraira fa qala sai ce akthara abu huraira ta ala nafsihi kai abu huraira yana ba kansa wahala yana yawaita ma kansa ma'ana yana ba kansa wahala a wajen yawan hadin hadisai ana gane da kyau ko kamar shi bai taba jin wanga hadisin bane shine yake mamaki kai abu huraira akwai kokari qala yace fa qila li ibn umar sai aka ce ma ibn umar hal tunkiru shay'an mimma yaqulu yaqulu har kana inkarin wani abu daga cikin abun da abu hoyera ke faɗi ma'ana da ka nuna abu hurairah na yawan faɗin hadisai har kana inkarin wasu daga cikin hadisan da yake faɗi ne qala la sai ce a'a ba ina inkari bane ana gane kyau ko gaskiya ce yake faɗi walakin na hushtara'a wajabunna sai dai mamakin da nake shine shi kokarin da yake yi da kuma mu kuma ragwancin da muke yi ma'ana mu mun yi shi ma har da hadisai da yawa amma zakuwarsa sai ya kasance ya himumi ya himu hardar kuma sannan ya himumi ya himu ada ya himu gayin hadisan qala ce fa balaga zalika abu huraira sai labari isko ma abu huraira akan abinda ibn umar yace qala sai abu huraira yace fa ma zambi to menene laihina in kuntu hafiztu idan ya kasance ni na haddace hadisan ne da nake ta yawan faɗi wa nasu su kuma sun manta ana gane da kyau ko wannan hadisin kamar yana bayanin wata qadiyya ce ta tsakanin sahabbai shine a aktsaru as-sahabati hifzan lil ahadith ma'ana hadisan da sahabban da suka yi kowanne sahabbai ne hardar hadisai da kuma isar da su a wajen hardar hadisai ana gane da kyau ko sahabbai da yawa sun yi abubakar sun yi abu huraira amma a wajen gayin hadisan shi ake ce ma ada isar da hadisan to abu huraira ya wuce gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen hardar hadisai abubakar ya hiwa ya hi abu huraira amma wajen gayin hadisan da bayyana su abu huraira ya hiwa ya yi abubakar domin abubakar ba a masan yasa daga cikin almuktiruna me yake da suna fi riwayatul hadith wal muktiruna fi riwayatul athar abu huraira ta yali ibn umar wa anasun wal habru kal khudri wa jabirun wa zawjatun nabiyyi wannan sune guda biyar ana gane da ko daga cikin sahabbai wanda suka hirawan yawan rawaito hadisai aka samu kallabi tsakanin rawunna ita ce wa aisha ita kadai ce wace a cikinsu wannan yake na maka hikimar da ya sa aka aurar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawa domin ba manzo Allah ya aure ta ba aurar mishi ita ne aka yi da umarnin wa Allah madaukakin sarki ana gane ke ku dan ta haddace hadisan nan na ƙuryar gida ana gane ke ku wanda irin su Abu Hurairah ba su iya sanin su ana gane ke ku sai tsakanin kallabi da da rawani ko wannan shine kenan to abu huraira dana daga cikin mamakin rayuwarsa kasancewarsa rayuwar da ya tare da manzo Allah ba ta wuce shekara hudu ba a ran nan na yi kuskure wajen in ce shekara hudu ne ce shekara nawa shekara shidda ana gane da kyau ku ran nan na ce shekara hijira tana da shekara nawa ya musulunta na ce shekara hudu na ce kenan yawwa yawwa kenan shekara hudu abu huraira ya yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan ya haddace hadisai masu yawa wanda ya hiddi yawa daga cikin daga cikin sahabbai bayan wannan kuma gabaɗayan sahabbai ma babu wanda ya kai shi mi isar da hadisan gayin hadisan abin da ya bashi wannan darajar kuma shine lokacin da ya musulunta cizon ya tsaye yace me yasa sai yanzu na musulunta ana gane da kyau ko shi haushin shi me yasa sai ni sai yanzu ya musulunta mu kuma haushin mu me yasa ba amma aihe mu a zamanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko shi ba ma da ga manzo Allah ba ya ganshi mai jinkirin da shi ne yake ma haushi to sai ya ce yanzu zan ba da kaina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai manzon Allah ya rasu ina tare da shi dan duk abin da aka gayi babu ni shekara shida da ya hijira shekara goma sha da aka turo sa in mi in yana tarafin shi ko haka ko aka yi abu huraira da albarkar niyya da ya yi da kuma albarkar addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzan Allah ya gina da kwaɗayin hadisi manzan Allah wata ya masa addu'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk abin da na gayi ba za ka ƙara haddace sa ba za ka ƙara manta sa ba haka ko aka yi ma'ana dai abu huraira abun koyi ne gare mu mu ɗaliban ilimi a wajen dagewa da nacewa akan me akan neman ilimi kun ga wannan zai fassara mana baitin da muka bude da shi ko utlubul ilma kadhubabi idha ma taraduhu ya'udu fi kulli halin haka abu huraira yake bai zuwa ko da neman abinci yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ta ishe sa ce ina tsoron in tai nema a gai wani hadisi babu ne ana gane da kyau ko to kuma da yake akwai kyakkyawan niyyar bayan da Allah ya ɗauki rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira bai aikin komai domin rayuwarsa gaba ɗaya manzon Allah ya ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa da wanda ya ɗauki nauyinsa ya danne masa wutsiya shi kuma yana ta yawo kun san ma'anar wannan ya kasance yana da wani mai gida da yake ɗan yi ma aiki na ya rika samun abin da zai ci to wannan mai gidan sai lura da kyaukyawan ɗabi'un abu huraira ana ga tun da lokacin da manzo Allah yake raye wajen manzo Allah ne yake ci to yanzu ba manzo Allah kenan dole sai an bi dinami sai an dabi inda za a dan make da suna samun na sama na sama baki to wannan mai gidan nasa da ya lura da kyaukyawan ɗabi'unsa yana da ɗiyarsa wanda take an yi ta zakuwa neman aurenta manyan mutane dama shi mutumin mai arziki ne mai kuɗi ne sosai a wannan lokacin ya ce ya je ya ga ɗiyar shi in ta yi ya ba shi ana gane da kyau ko? ai ina ji ko ba ta mai ba za ta yi ko? abinda ma za ka ce yana maka wahala balantana ma abinda za ka kai sadaki yana zuwa ko ya gama sha Allah ɗiyan masu kuɗi kuma kasan yadda suke ita ma ta ce yayi aka kulla musu aure yanzu arzikin wannan mutunan gaba ɗayansa a cikin taimaka ma da'awar abu huraira ne yake shi yasa abu huraira wata ran ya sallame sallah ya sallame assalamu alaikum wa rahmatullah lokacin shine limami sai ce alhamdulillahi allazi ja'ala al-islam qiwaman wa ja'ala aba hurairata imama ba'da an kana ajira yake godiya ga Allah da ya ɗaukaka musulunci ya sanya abu huraira liman ana gane da kyau ko mai ji da kansa bayan adashi dan aiki ne ga wani ana gane da kyau ko a takaice dai wannan me yake nuna mana idan ka kyautata niyyarka to sai kaga Allah madaukakin sarki yana zo maka da abinda baka yi tsammani ba man kanat al-akhiratu hamma ja'ala Allahu ginahu fi qalbi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya ragima Allah ka ba mu ikon kyautata niyoyin mu a cikin duk abinda muke yi haddathana yahya ibn hakim haddathana bishr ibn umara haddathana malik ibn anas an salim abi an-nadri an abi salama ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل manzo Allah ya kasance idan ya kare sallarsa a ƙarshen dare nazara yana dubawa ya gani fa in kuntu mustaiqizatan idan na kasance ina walke ana gane da kyau ko haddathani sai min hira wa in kuntu na'imatan idan na kasance ina kwana ayqazani sai ya tayar da ni wasallar raka'ataini sai sallaci raka'o'i guda biyu na alfijiri thumma taja sannan sai dan kishin gida hatta ya atiyahu almu'adhdhin har sai ladan mai kiran sallah ya zo masa fayu'dhinuhu bi salati subhi sai ya masa izini ya sanar da shi da lokacin tayar da sallar asuba fayusalli raka'ataini khafifataini sannan sai sallaci wasu raka'o'i guda biyu marar tsawo thumma yakhruju ila salati sai ya huta zuwa sallah أنا قال لكوكو حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد أمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي ركعتي الفجر manzo Allah ya kasance idan ya sallaci rak'o'i guda biyu na alfijiri fa in kuntu na'imatan idan na kasance ina kwana ittaja'a yana dan kishin gidawa wa in kuntu mustaiqizatan haddathani in kuma ina walke sai yi mini hira haddathana abbas al-anbari wa ziyad ibn yahya qala haddathana sahl ibn hammad an abi makin haddathana abu al-fadl رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح ناهي تتارد من ظن الله دمين زوا سلر أصبع fakana la yamurru bi rajulin illa nadahu bis sala sai kasance babu wani mutum da zai biyawa a gare sa face ya kira sa zuwa sallah kai zo lokacin sallah yayi aw harrakahu bi rijlihi ko kuma yayi masa alama ta hanyar ya tura kafarsa ma'ana ya dan zungure sa kai lokacin sallah yayi qala ziyadun qala hadathana abul fadl a wannan hadisan abinda suke nuna muna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi qiyamul laili ya kare qiyamul lailin sa sai ya tada Aisha in lokacin alfijiri ya keto sai ta yi raka'atai alfajir shi ma ya raka'atai alfajir ana gane da kyau ko sai su yi hira idan kuma ya kasance lokacin da ita ba ta sallah ne in ya kare nafilarsa sai ya duba ya gani in ta tashi sai a zamna a yi ta hira ana gane kyau ko in kun ba tashi ba sai ya dan kishin gida har zuwa a zo a gaya mishi lokacin ta da miyayi lokacin ta da sallah akwai inda da shi da muke so mu doka anan nan kun ga manzo Allah na hirar asuba shi da wa hirar asuba shi da wa kenan sunna ce ko ba sunna bace ana gane da kyau ko wannan sunnar gaskiya namanta da ita ana gane da kyau ko amma yau akwai labari ana gane da kyau ko za a ɗabbaka wannan sunnar hirar hukun dare yau za a barta ana gane da kyau ko ku zurai ku liƙe kunnuwanku in wa masu girma hira da iyali tana da muhimmanci sosai yana daga cikin abin da yake birge matarka ka zamna ka yi da ita ka yi hira da ita kamar yadda kamin ka aure ta yana daga cikin abin da yake birge ta a ce kuna mi kuna hira to haka in ta zo gida lokacin ma ne ta yi bukatar wannan domin ta baro iyalinta ta baro iyayenta ta baro kannanta ta baro abokanta ta zo a gidanka kai kadai ya kamata a ce ka zamanto abokin mi abokin hira gare ta ba abin da mace ta yi so a duniya ga mijinta kamar ya sakan mata huska yan magana suka ce shinhudar huska ya hushin ya shinhudar tabarma ana gane da kyau ko to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman arzikin da matan shi ke samu gare shi samun lokacin sa da kuma yi masa da kuma yi musu mi da kuma yi musu hira duk abin da kake kama matarka in dai baka kulawa da ita baka hira da ita to aikin banza ne ana gane da kyau ko zaka ga da karshe ta kika irin kiyayyar da zai kasance kuma ma a ce ma bata san ka ba domin mace in tana son ka soyayyar ta juye ta koma kiyayya to kiyayyar tsananta take sosai ana gane da kyau ko har kiyayyar ma ta ta maki irin wannan kuma ya taba abkuwa a lokacin daular umawiyya wata mata da aka yi da ta yi haukar son wani wani mutum har Allah ya kaddara aka kulla musu aure da ƙarshe sai kasance wannan mutumin baya kula da ita ita kuma tana so a ce ga ta gashi sun zamna suna hira tana son sa amma kun baya kula da ita yanzu wannan soyayyar sai ta jirkice ta koma me ta koma ke yanzu ta kasance babu wanda take ki a duniya kawarwa kawar shi har ma ya kai ta rubuta wasu abiyat take cewa take cewa falaitani a cikin waken take cewa ina ma a ce radda na aure sa da na san haka zai kasancewa ina ma a ce radda na aure sa na sha wata guba wadda ta hallaka ni auren ban yi rayuwa tare da shi ba gaji ta kwammace mata mutu da mi da aurensa dalilin mi dalilin rashin kulawa da shi to sai ta faɗi wata magana mai haɗari sai ta ce fa ya rabbi in kunta fil jannati mudkhilahu faj'al umaymata rabbun nasi fin nari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kiyayyar ta kai tace ya Allah mijina in ma har aljanna zaka sa shi to ni na yahi aljannar asani a wuta ku ji ƙiyya inda ta kai ni inda ta kai ƙiyya bayan ada ana mi ana soyayya me ya jayo kuma wannan rishin mi shin kulawa darasi ne a gare mu kenan ɗan uwa masu girma haka shi ma miji ana yi a samu kuma kishiyar haka nan kin yana so amma ita kuma wancan ba ta bashi kulawa yanda ya kamata shi ma sai mi soyayya ta juye ta koma mi ta koma ƙiyayya a takaice dai yana da kyau mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan hira da iyalinmu da ba su lokaci a san da yawa daga cikin mazaje suna da wannan matsalar ana gane da kyau ko kenan a yi kokari a kamanta ana gane da kyau ko wata ran kuma wasu matan ne sai a hankali kai kana mata hira albarka tana maka ta tsiya ana gane da kyau ko to amma duk da haka nan dai fatashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbuha bil kirami falahun Allah ka ba mu ikon kwatantawa mala yace babu idza adraka al imama walam yusalli raka'atayil fajr babin bayani akan wanda ya isko limami ana gane da kyau ko a masallaci an ta da sallah shi kuma bai yi sallar raka'atayil fajr bai yi raka'o'i guda biyu ba na kahimmi wannan babin yana da muhimmanci sosai don mutane da yawa suna kuskure a cikin wannan ka zo a masallaci sai ka isko an ta da sallah ko kana zuwa za a ta da sallah baka yi raka'a biyu ba na kahimmi alfijiri yayi kamata ka yi raka a biyu na alfijiri ina cewa kamin alfijiri na alfijiri tunda ai ana yin su ne bayan alfijiri ya mi ya keto حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح wani mutum ya zo manzon Allah yana sallar asuba fa sallar raka'ataini sai ya sallaci raka'o'i guda biyu thumma dakala ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati sannan sai ya shiga ya fara sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma sarafa lokacin da manzon Allah ya sallame qala sai ya ce ya fulan ya kai wani ayyutuhuma salatuka cikin wannan sallolin da kai ta farko da ta biyu wacce ce sallar ka ta farilla allati sallaita wahdaka wadda kai kai kadai awil lati sallaita ma'ana ko kuma wadda kai tare da mu wannan shi ake cewa al-istifhamul inkari tambaya ce ta inkarin abinda mutumin yayi ma'ana ya zo masallaci ne sai isko an kabarta sallata asuba yana shigowa sai koma gihe sauri yayi rak'atai al-fajr raka'a biyu kamin sallar asuba na al-fajr yana kare su sannan sai ya ci gaba da sallata da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mu'jizar manzon Allah in yana sallah duk abin da yake bayan shi yana gaban shi yana ganin shi kamar yadda yake gaban shi to da kare sallah shine sai manzo Allah ya masa inkari ta hanyar tambaya ba wai ta amsa ba to yanzu kai sallar da kai kai kadai ita ce ta farilla ko kuma sallar da kai tare da mu ita ce ta farilla bari mu yi hadisi na biyu wanda shi zai kara nuna muku ma'anar tambayar حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا, حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء حاء وحدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن يزيد عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا ابن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار دكن سرويت رجع ابن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إذا أكتا يد سلا فلا صلاة إلا المكتوبة تباب وتسلى ديهلت أي إن با ونن دا أكتا دا با ba sa ko ana gane da kyau ba to mu komo a wancan hadisin namu tun da dai in aka tayar da sallah to babu wata sallar da ya halatta ai sai wace sai wanda aka tayar to shi yasa manzon Allah ya tambaye sa wanda kai kai kadai ita ce farilla ko wanda kai tare da mu nuni akan cewa ai babu wata sallah da ya kamata yayi sai wace sai ta farilla ta asubakin kenan wanda yayi ba ta da wurin zama ana gane da kyau ko kina a takaice wannan hadisin yana nuna muna idan ka shigo masallaci ka iske an ta da sallah to dun nafila ba ta halatta ka yi ta a wannan lokacin la salata nafi ne manzon Allah yayi wan nafi yaqtadi al fasad in aka kore abu to ana nuhi in ka yi shi bai yi ba ka isko an ta da sallah a masallaci ka fara nafila to wannan nafilar da kai banza ce baka da ladarta kana ma yi ɗaukar zunubi domin kayi abin da aka mi aka hana ana gane da kyau ko wanda yake nuna muhimmancin sallah ta mi ta farilla da ba a ma kwatanta ta da sallah ta mi da sallah ta nafila kuma a ga wata mas'ala shine kai ne ka zo a masallaci sai ka fara Allahu akbar tahiyatul masjid sai liman ya zo aka tayar da sallah a wannan lokacin abin da yake akan kaɗai cikin biyu ne ana gane da kyau ko na farko in ma ya kasance ka yi raka'a guda ko ya kasance baka samu raka'a guda ba in baka samu raka'a guda ba da liman ya shigo sai ka aje hannuwanka shikenan ana gane mai kyau ko in ka samu raka'a guda to shi kuma ɗaya cikin biyu ne in ma ka yi gaugawa ka yi da ta biyun nan don ka cike biyu ko kuma a'a don gudun kar kabbarar harrama ta kubuce maka sai ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuma wannan shi yahi domin in kai haka za a baka ladar kamar kayi raka'a guda biyun ne idan ka ce sai ka cika ta biyun za ka iya ka rasa kabbarar harrama shi kuma samin kabbarar harrama tare da liman liman na cewa Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar bayan liman ya ce ladar da za ka samu ta hi nafilar da za ka yi raka'a guda biyu ana gane da kyau ko wannan shi ake ce ma me yake da suna al-iktisadu fil ibada ko kuma fiqhul ibada ma'ana fiqihu ma'ana dubara a wajen ibada ma'ana in kana da dubara hatta a wajen ibada zaka ga ibada ka tana albarka ana ga yanzu shi wannan zai zo ya raka'a biyu Allahu akbar raka kabar harama ta wuce sa yanzu ku da ku samu kabar harama kun yi shi ana gane da kyau ko shi kuma yana ganin yami yahi ku alhali kuma laisat al-ibratu bil kasra ba yawa bane ke nuna me yake da suna falala ko abin da ya kama da haka babu man fatathu alaikum salam alati saluku na'am kace Allahu akbar na'am kamar kace Allah babban gangana eh wannan wuri bai ba eh in ko kace Allahu akbar Mhm.
nan ma bai ba eh da kace Allahu akbar mhm nan bai ba sai ka sa ta na'am idan ka ne shiga eh hukum ya dade jazakumullahu khairan to Babu- da ya yau baba yana so ya kwatanta muku da kabbarar haraman nan Allahu akbar ba akibar ba ko akabar in kace akabar ko akubar yar tizo ce kaman kace Allah mai babban ganga mai babban ganga kaga ko a wajen bidarki ba an tono rama ko wannan shine kenan a takaice dai akbar kenan sukun ne ke da kai jazakumullahu khairan babu man fatathu mata yaqdiha babu mai bayani akan cewa wanda sallah ta raka'atayil fajr ta kubuce masa wani lokaci ya kamata ya mi ya biya ta tun tunda mun ga an ce ba zai biya ta ba lokacin da aka mi aka tada farilla to wani lokaci zai biya ta حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح من زال ياغا wani mutum yana sallah bayan sallar asuba raka'atain rakawi guda biyu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace salatu subhi raka'atani sallar asuba wa raka'a guda biyu ne ana gane da kyau ko faqala ar-rajulu sai wanda mutum ya ce inni lam akun sallaitu raka'atayn allatayn qablahuma rak'o'in da na saba yi kamin asuba ne ban yi ba fa sallaituhuma al-ana sune yanzu nayi su bayan an kare sallar asuba fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiru wani mutum ne ana sallame sallar asuba sai ya tashi ya kama wasu rako'i guda biyu da man da ya kare shi manzo Allah ya ce masa kai sallar asuba har raka'a guda biyu ne ake yi ana gane da kyau ko ba wai manzo Allah ya san bai sani ba na a ana gane da kyau ko al-istifhamul inkari ne ana gane da kyau ko da lauje cikin nadi ne sallar asuba har raka'a biyu ne yace a manzo Allah raka'a biyun da nayi yanzu raka'a biyun da ake kamin asuba ne su ne ban yi ba shine yanzu bayan an kare ta asubar na tashi na yi su sai manzo Allah ya yi mi shuru bai ce ka yi daidai ba kun bai ce baka yi mi ba baka yi daidai ba to ya za a cewa a yauwa yan magana suka ce as-sukutu alamatur ridha Allah ga da kyau yin shiru alama ce ta mi ta yarda yanzu ba zawara ce aka ce miki to za mu aura miki tanko sai ta yi shiru ana gaya da kyau ko ai ka san dai ba zawara ba a mata auren dole ko budurwa ce aka ce ita in ta mayu kuka ana iya dan bincikawa to ita ba zawara ai tana da baki shirun da ta yi alama ce ta mi da ta yarda shine as-sukutu alamatul rida yin shiru alama ce ta yarda ana gaya da kyau ko wannan shine kenan kai ne ka isko sauran abinci mamma in canye aka yi shiru aka kyale ka to alama ce ta ba matsala ko idan da matsala a ce maka kai na awwalu ne in ka canye shi ka sa harin shi yana game maka jini da miyau to wannan shine kenan amma akwai kuma ka'ida kuma har yanzu suke cewa la yunsabu ila sakitin qawlun was-sukutu fi ma'radil bayani bayanun in mutum bai yi magana ba ba a jingina masa cewa ya ya ce ma'ana wanda bai yi magana akan wani abu ba to ba za a ci masa baki da albasa ba ba za a ci masa albasa da baki ba ko wannan shine kenan ma'ana ba za a ce ba ya ce kaza sai in ya kasance a gabansa aka yi abun kuma an tambayi sa ne an nuna masa da shi ake sai bai yi mi ba bai yi magana ba ana gane da kyau ko to wannan lokacin ne za a ce shirun da ya yi alama ce ta me ta ya yarda sannan ya aiki da wannan ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال يتي قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعيد بن سعيد قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا سرويت وانا حديث مرسلي أن جدهم زيدا أكنت وكاكنس زيد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى تعالى منزو الله بهذه القصة سيكا معنا وانا wata riwaya ce da ta zo a hanya ta mursala ina tsammanin nan ya kamata mu dakata nan muka kawo karshen raka'atayil fajr da lokaci ya isa da mun ba da dama masu tambaya akan raka'atayil fajr sati mai zuwa kenan in ban manta ba sai mu bude tambaya akan raka'atayil fajr kafin mu shiga sauran nafiloli bayan wannan akwai sanarwa shine akwai littattafai guda biyu da muka wallafa littafi na farko shine wannan aisaru tariqatin lita'allumi qira'atil qur'an hanya mafi sauki don koyan karatun alqur'ani wannan littafin asali mun rubuta sa ne dalilin kristo dalilin sabbin musulunta da muke koyar da su karatu to sai muka ga littafin yana da muhimmanci sosai ba sabbin musulunta ba har tsohin ma musulunta suna da bukatarsa ala gaya da kyau ko to shi yasa sai muka hiddo shi muka wallafa abun mamaki wanda suke bibiya ta sun san kwanaki na dora shi kusan wata guda da yan kai na dora shi akan staci na ce littahi ya hutu to matsalar sunan littafin ayyasaru tariqatin li ta'allumi qira'atil qur'an muka sa mishi la méthode la plus facile pour apprendre à lire le coran domin bayanan da faransai ne yake idan musamman wanda iya faransai zai taimaka mishi sosai har ma wanda bai iya faransai ba yana iya taimaka masa sosai ana gane da kyau ko to lokacin da muka yi sanarwar hido wannan littafin amma ta staci ina da niyyar in zo nan in gai to littafin da muka buga sai aka samu su bayan Allah guda biyu guda daga madawa ya sai da ɗari da ashirin da ɗari da hamsin ya raba wa mutane a can wani kuma ɗan uwa a nan ne shi ma ya sai da ɗari daga baya ma ya kara hamsin kenan shi ma ya sai da ɗari da hamsin to aka yi daidai kuma muna da makaranta kusan guda biyu to duk sai muka rabi ma 'yan makaranta tunda su yara ne su kuma lattizawa suna da 'yancin garau-garau in suna sai sosai ana gane da kyau ko to shi yasa bamu gayi ba sai da aka bugo sabo dan bangon ma mun canza shi bayan da yake a farko ba kenan dai gashi a takaice littafi ne mai muhimmanci sosai wanda suka gani za su shaida haka insha Allah domin hikimar da muka yi shine idan ka iya karantawa kai tsaye za ka je ga koyan addu'o'in sallah kai tsaye kuma sai ka shiga a cikin koyan surorin da ya kamata ka karanta a cikin sallah ma'ana ƙanana ƙanana kai tsaye sai ka je a cikin wasu daga cikin hukunce-hukunce da suka ta'allaka da sallah shi kuma da faransi ne yake a rubuce daga baya sai mutum ya ci gaba da alkur'ani wanda ya sauka wannan shine kenan littafin idan an tashi za mu bada su ga yan uwa wanda suke bukata kina a can waje suna iya su diba ko mutum bai sai bai na iya duba ya gani a sai littafi na biyu shi kuma shi kuma sabon zuwa ne amarya ce cikin cikin cikin kwalinta ko shi wannan ku ne na farkon wanda ku ganshi shi kuma wannan littafin mun sami shi suna mushafu bidayati suwaril qur'an ma'ana littafi wanda ya kunshi farkon surori na alkur'ani ma'anar wannan ƙur'anin shi wannan littafin shi ne na jima ina koyar da karatu tun ina firimar nake koyar da wasu to wannan ya bani wata kibira bayan wannan kuma a karatun da na yi a jami'a shine pedagogy na yi tarbiyya ma'ana dubaru na karantarwa da ilmantarwa habbashi na ma na magister akan wannan ne hana doktora ma duka akan tarbiyya ne to wannan yasa nayi wata wa- wani tunani akwai wasu mutane wanda har da alqur'ani yake musu ne yake musu wahala ba ma yara ba ba ba, ba ma yara ba ba ma manya ba hatta cikin yara akwai wanda kwakwalwarsu tana wahala kamin su iya haddace ni su yi haddace su iya haddace alqur'ani to sai naga me zai hana a ce in mutum bai haddace ƙur'ani ba alal aƙalla a ce kowace sura ta alƙur'ani ya iya alal aƙalla shahi na harko na kowace sura ana gane da kyau ko alal aƙalla a ce kowace sura ta alƙur'ani ka iya mi ka iya shahi guda idan kai wannan tabbas ba ƙaramar falala ba ce a gare ka za a ma iya ce maka wani ɗan ƙaramin mahaddacin alƙur'ani dan da an ce maka bismi kai karanta mana suratu ali imran sai ka dauko karanta mana suratu tauba sai ka dauko kamin dai akai dai rabin shahidi na san mai sauraro ya gaji ya ce to an hutar da kai kamar yadda wani ba Allah wajen musabaka ana musabaka ta haddar qur'ani sai ya zo shi duk surori sai haddace farkon safa ta farko ta kowace sura yanzu da aka zo a wajen musabaka aya ta farko sai aka dauko masa farkon sura ya shaye ta dama abin da ake so kamin ya kai karshen safa aka ce ya isa hasbuka ana gane da kyau ko na biyu aka ɗauko masa rabi aka ɗauko masa tsakiyar sura shiru aka ƙara ɗauko masa tsakiyar sura shiru sai ya fashe da kuka ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan mahallin shahid dai wannan littafin kenan ya kumshi dukkanin surorin alkur'ani safha ta me ta farko amma duk surar da take da fash guda safaha guda ko kuma safaha guda da rabi ita mun kawo ta a duka domin ita ya kamata a ce dai ai komai dai abinka kai kokari ka haddace to amma surorin da suke da hiye da safaha biyu to wannan duka safaha guda muke kawowa mutum ya haddace don ya taimaka masa akan hardar surori na mi na alkur'ani mai girma inda za ku ga mukaddima a cikin mukaddiman ma mun yi ta da larabci da faransai kenan wanda yake bukata wannan littafin shi ma gashi kenan insha Allah a inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna Allah ya sa wannan aikin ya amfane mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah